shekara ta 1437 hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 19 ga watan goma shekara ta 2015 a lissafin turawa muna darasi na tara a cikin wannan sura mai albarka na wato ta suratu yunus alaihi salam na wannan tafsiri da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Jafar Mahmud Adam da ke sabuwar gandu a Kano Nigeria a yau da taimakon Allah za mu tashi ne a aya ta 61 a cikin surati Yunus din fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin har zuwa ƙarshen aya na ma'aram أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب mubin Allah madaukin sarki yana bayani kamar da Imam Ibn Kasir ya faɗa a cikin tafsirinsa dangane da wannan aya din akan dukkan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa na ayyuka da kuma Qur'ani da yake karantawa um, ya fara yin magana da Annabi sallallahu alaihi wasallama wa ma takunu fi sha'anin takun wannan yana nufin ai anta ya Muhammad duk sha'ani da ka kasance sha'ani ana ana nufin wato wani aiki da za ka yi cikin ayyuka wa ma takunu fi sha'anin ai wa ma takunu min amalin min al a'mali duk wani aiki da za ka kasance jam'in sa shu'un sha'ani sai shu'un wa ma tatlu minhu min qur'anin sannan da abin da za ka karanta daga ubangiji min Allah kenan yani min qur'anin na daga alqur'ani da Allah ya saukar maka ko kuma min hudun yana kuma kan sha'anin ne mana min sha'ani min qur'anin nazala fihi duk wani sha'ani da Allah ya saukar da alqur'ani a kansa da zaka karanta to sai kuma ya dawo yana magana akan al'umma gaba daya wa ma ta'amalu la ta'amaluna min amalin da abinda kuke aikatawa nan aiki kowane aiki illa kunna alaikum shuhudan iz tufiduna fi face sai mun kasance muna kallon ku yayin da kuke kutsawa cikin wannan ayyuka din da abin da manzon Allah yake yi na aiki da abin da yake karantawa na alkur'ani da abin da duk al'umma duniya gaba daya suke aikatawa duk aikin da mutane suka kutsa suka aikata shine istufiduna fi illa kunna alaikum shuhudan face muna kallon ku ma'ana kifi na ganin ka mai jar koma kenan Allah yana kallon duk abin da bawa zai aikata idan ka yi mai kyau yana kallon ka idan ma sharri ka aikata yana kallon ka idan alheri kai yana kallon ka kalmar al-ifadatu a larabci tana nufin ad-dukhulu fi shay'i shiga cikin wani abu shiga aikata wani abu duk abin da za ku aikata ku sani wannan aya tana tsoratar da mu motsi idan kai Allah yana kallon ka yayin da za ka miƙa hannunka ka ɗauki abin da ba naka ba Allah yana kallon ka yayin da za ka buɗe bakinka ka yi magana akan ƙarya ko ka ci mutuncin wani ko ka ƙulla sharri ka faɗi sharri don ka kawo rudu a cikin al'umma Allah yana kallon ka istufiduna fi a iya cewa istufiduna fi istuksiruna fi yayin da kuke yawaita yin aikin Allah yana kallo yana ainihin wato yana kallo wa ma ya zubu an rabbika min misqali dharra babu abin da yake kuya kalmar ya azubu ana nufin ya ghibu ba abin da yake kuya daga ubangijinka tabaraka wa ta'ala a kira'ar kisa'i wa ma ya zibu maimakon wa ma ya zubu a kira'ar wato habs duk abin da kuke aikatawa bayan abin da yake boya ga ubangiji cikin abin da kuke aikatawa min misqali zarratin ko da kwayar zarra ne ko mun karanci dan karamin abu kamar ka ce dan karamin kiyashi ko yar karamar tururuwa da take kan wato dutse baki bakar tururuwa da take kan bakin dutse karama duk abin da za ta yi Allah yana kallanta ya san iya adadin yawarta a duniya gaba daya fil ardi a cikin ƙasa ne wala fi sama ko a sama abin da ke cikin ƙasa daga nan har zuwa ƙasa ta bakwai sama har zuwa sama ta bakwai wala asghara min zalika kai ko da abin da ya karanci da zarra din nan abin da bai kai zarra ba wala akbara ko abin da ya fi shi girma a kira'ar hamza da yaqub sun yi karanta bi raf'in ra wala akbaru maimakon wala akbara kenan afan ala mawdi'il misqal qabla dukhuli wato na min sauran kuma wala akbara illa fi kitabin mubin face wannan abun yana nan yana rubuce a cikin lauhul mahfuz shine kitabun mubin Allahu akbar wato abin da Allah yake nufi anan a dunkule ya ku yan uwana komai an riga an gama rubuta shi kaga wannan motsa hannun da nake Allah ya riga ya rubuta damar zan yi shi wannan ayar raddi ne ga wasu daga cikin yan bid'a subhanallah waɗanda suke cewa wai Allah bai san aikin da bawa zai aikata ba bai sani ba sai bayan bawan ya aikata yanzu misali idan ka tashi watakila a nan aniyarka za ka koma gida ka je ka ci tuwo ka sha shayi kafin ka kwanta ko sai ka kwanta sai ka yi bacci suka ce kafin ka yi aikin Allah bai san me za ka yi ba sai bayan ka yi ke ganewa subhanallahi alazim wannan wani irin kafirci ne danganta tawaya ga ubangiji tabaraka wa ta'ala da waɗanda kuma suke cewa wai in bawa ya aikata wani abu na barna wanda Allah baya so ya fi karfin Allah ne ya aikata tunda ai baya son barna da ba dan an fi karfin sa ba ai da da bari bari a aikata ba da kuma waɗanda ma suka wuce gona da iri su kuma suka ce ma suka ce duk abin da ma bawa ya aikata ko me da na alheri ko na sharri Allah ne ya sa shi ya aikata wannan magana ba ta yi daɗi ba ta yi muni wal yazu billah su duk wannan kwaɗe su gaba ɗaya ahlul bid'i wal ahwa ne so wannan aya dai tana nuna duk abin da zaka yi Allah ya sani kuma yana nan a rubuce shi yasa ranar tashin alkiyama da ikon Allah Allah zai ba da labari akan duk abin da mutum yake aikatawa za a baka littafinka ka a hannunka duk abin da kake aikata akwai littafi masu rubutu suna rubutawa Allah zai ce da kai ikra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dalla fa inna ma yadullu alayha ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ɗauki littafin ka karanta mutum zai ɗauka ya ta karanta wa malantin daga farko a ƙarshe dutse yadda mutum ya yi wallahi sai ya yi bayani ya ce na yi kaza na yi kaza ranar kaza na yi kaza so ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah wajen aikata munanan ayyuka ku ji tsoron Allah wajen keta dokar Allah ku ji tsoron Allah wajen tauye abubuwan da Allah ya ce a cika ku ji tsoron Allah wajen barna mutum ya shiga daki ya rufe ya yi zina a duniya ma nan asiri malam ai ba a cewa komai ake ake nuna wani hoton wani mutum a uzubillahi malam abu marar daɗi babban mutum da mutuncinsa ya shiga daki ya ji ya samu wata yarinya yana zina da ita yaya aka yi ya aka yi ashe yarinya ko ta je da waya ne ko kyamara ka san waɗannan wayoyin yanzu iya nan asiri sun kare a kansu mutum kuna zaune da shi da waya a hannunsa yana dannawa ashe rikodin din ka yake yi gaba ɗaya sai a ɗauki hoton ka ba san an ɗauka ba haka suke yarinya nan ya aka ya aka so ta yi ta wulakanta shi ita ta yi ta yi sacrifice ita din a gada ita aka yi bata damu ba wallahi malam a'udhu billah a'udhu billahi malam abun ba daɗi a'udhu billah wani dan uwa ne aka turo masa wai gashi nan ayi wa mutane wa'azi shi wannan ai ba zai gani ba ba zai gani ba yana ba da labari shi dan uwan da ya ga abin ya ce abin ba kyau komai a fili ashe sai tawa ta ya aka ya aka ya rabkana ne bai sani ba yana sani aka ajiye wayar komai tana dauka sai gashi bayan an gama abin da aka gama aka fito da shi kurin ana yadawa ana tura a whatsapp gashi da fuskarsa da komai da a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah kiyaye so jama'a wannan tonan asirin a duniya kenan ka yadda a duniya akwai wata kyamara da take iya ɗaukan abin da kake faɗa kuma ma baka yadda a lahira Allah madaukin sarki zai tsaye da kai baka labarin abin da ka aikata ba yanzu wannan magana da nake ana ɗauka ko ba ka bane daga nan in Allah ya ga dama zai tsare wannan magana har shekara dubu bayan bana nan shekara dubu za a sa a ji kamar yau aka yi ta to yanzu mun yadda wannan a duniya ana yi yanzu ba mu yadda cewa a lahira Allah zai tambaye mu akan abin da muka aikata shekara 60 shekara 70 shekara 100 ba ku sani ba abin da yake buya ga Allah tabaraka wa ta'ala komai yana rubuce a cikin babban allo Allahul Mahfuz na malam ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم Allah madaukakin sarki ya ce ku saurara ala kalmar ala ɗin ana nufin wato ku saurara shine ala inna auliya Allah lallai haƙiƙa waliyan Allah masoya Allah ɗan kusa da Ubangiji kenan la khawfun alaihim babu tsoro a tare da su a nan duniya walla ba sa tsoron kowa sai Allah shine la khawfun alaihim wala hum yahzanun kuma ba sa bakin ciki babu alhazan bakin ciki da damuwa a tattare su a kiyama ya tabbata a hadisi ingantacce sahihi duk wani mumini kafin ya mutu lokacin da zai mutu dab da zai mutu Allah zai turo masa mala'ika ya yi masa bishara ya ce wani ka dace a rayuwarka wani babu bakin ciki a tattare da kai a kiyama wane kana cikin ni'imar ubangiji wannan mutuwa da zaka yi ta yau ko wanda zaka yi ta yanzu to kai sa kowane mutum in aljanna zai shiga kafin a dan fusgiran sai a tafi da shi a lokacin sai an sanar da shi idan kuma wuta zai shiga sai kuma an gaya masa wannan bakin cikin kafin a ɗauki ransa wane ka yi hasara wane ka shiga uku wane rayuwarka baka ci sa'a ba kuma yanzu za a ɗauki ranka dab sai a ɗauki ran shi kenan so shine yazo a riwaya aka ce mutum kafin ya mutu ya riga ya san dan wuta ne shi ko dan aljanna ne shi sai dai tashin hankali da tsoro na kiyama kuma wannan shi kuma shi yana nan da matsayinsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shine la khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a tattare da su a nan duniya karka ji tsoron kowa sai Allah wallahi kowa ya shi bai da abin da ya sai maka sai Allah ya yadda ka sa tsoron Allah shine a gaba da kowa ba wanda ya isa talauta ka sai Allah kamar yadda kuma ba wanda ya isa ya baka sai Allah mulki Allah ne ke bada shi qulillahumma malikal mulk tutil mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u ɗaukaka Allah yake ba da ita wato izzu man tasha'u kaskanci Allah ke dora shi wato zillu man tasha alheri duk a hannun Allah yake biyadikal khair shine mai iko akan komai innaka ala kulli shay'in qadir so ka miƙa lamarinka ga Allah ka huta to ya ake ake jin tsoron Allah ko ba a jin tsoron wani Allah duk wanda ya miƙa kulliyarsa gaba ɗaya komai da komai na sai miƙa ya bawa Allah ya ce shi Allah zai bi to Allah zai cire mai jin tsoron wani ɗan adam iyakacin ba abin da ɗan adam zai maka shine kisa ko iyakacin abin da zai ma sai kisa ko kuma ya ce ya wahal da kai da kuma Allah ya fi shi kuma alkawari ne ba za ka mutu ba sai ranar da Allah ya rubuta za ka mutu duk wahala kuma Allah ya kaddara za ta same ka daman ko ya maka ita ko bai maka ita ba so mu bi Allah sai mu huta sai Allah ya cire mana tsoron kowa ya zo a hadisin abi malikin al-ash'ari hadisi ingantacce kamar yadda imam abdurrazzaq ya fada shi a cikin al-musannaf haka imam ahmad ya fada shi a cikin al-musnad imam al-bazawi ya kawo cikin sharh sunna da ibn jarir da ibn abi hatim da ibn mardawaihi da abu nu'aym da imam al-baihaqi a cikin shu'ab al-iman haka ya zo a cikin durrul mansur littafin tafsir da irin su a takhris ahadisul kashaf da sauran littafai masu yawa wanzu Allah yana faɗa cewa shi abu malikul ashari yace ina zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace inna lillahi ibadan laysu bi anbiya wala shuhada yaghbituhum an-nabiyyuna wash-shuhada liqurbihim wa maq'adihim min Allah yawm al-qiyamah Allah yana da wasu bayi nasa da ya zaba su ba annabawa bane ba kuma shahidai bane amma saboda tsabar matsayi da Allah ya ba su hatta annabawa da shahidai suna sha'awar damar da Allah ya ba su da matsayin da ubangiji Allah ya ba su saboda kusancinsu da mazauninsu a wajen Ubangiji suna dab da Ubangiji tabaraka ta'ala ranar tashin alkiyama Allahu akbar wani mutumin ƙauye yana kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ya gurfana ya kafa gwiwarsa a ƙasa ya daga hannunsa yana cewa ya rasulullah haddithna man hum don Allah ya manzon Allah ga ya mana suwaye waɗannan mutanen yace fara'aitu fi wajhi annabi sallallahu alaihi wasallam al-bishr sai na ga murmushi da sakin fuska ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yace hum ibadun min ibadillah hum ibadun min ibadillah bayi ne daga cikin bayan Allah min buldanin shatta wa qaba'ila daga garuruka daban-daban kuma kabilu daban-daban lam yakun bainahum arhamun yatawasaluna babu wani wato dangantaka na jini a tsakaninsu ya tawasalu na biha wala duniyan ya tabazalu na biha babu duniya Allah bai ba su wata duniya da suke canji suke miƙa wa junansu ba ya tahabbu na bi ruhillah ya ja'alu Allah wujuhahum nura amma suna kaunar junansu saboda Allah Allah ya sanya haske a cikin zukatansu ku ji masu soyayya dan Allah ha kawai dan uwanka kuna haɗuwa wajen karatu kake kaunarsa ba dangantaka ba kuɗi ya baka ba ba wani abu ya baka ba ba danginka ne na jini ba ba komai ba amma kun kaunaci juna saboda Allah kuka ta zumunci ashe hanyar Allah ce ta hada ku Allah zai sa haske a zukatanku annabi ya ce wa yaj'alu lahum manabira min lu'lu qaddamar rahman ko qaddamar rahman Allah zai sanya musu mimbari na lu'lu'i a dora su a sama akan lu'lu'i ran tashin alkiyama yafza'un nas wala yafza'un mutane suna firgita a kiyama amma su ba sa firgita wa yakhafun nas wala yakhafun mutane suna cikin tsoro amma waɗannan bayan Allah ba sa tsorata saboda Allah ya ce wato la khawfun alaihim wala hum yahzanun wannan hadisin isnadin sa sahihi ne ingantacce da shawahid da ya zo akwai wasu riwayoyin da suka zo suna bayani akan waɗannan bayan Allah daga abi malikin al-ash'ari daga annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi man awliyaullah ya manzan Allah wai suwaye waliyan Allah shine annabi ya ce alladhina idza ru'u dhikrallah ai su ne mutanen da ana ganin su sai a fara ambaton ubangiji saboda tsabar wato tsoron Allah aka imam ibn mubarak wannan hadisin a cikin az-zuhud da imamun nasa'i akwai littafin tafsirin sa shi ma ya kawo wannan wato hadisi din da sauran malamai Allah ya musu rahama su abu nu'aym a cikin hilya yana da shawahid masu tarin yawa ana ganin su malam sai ka sun ƙara wa tsoron Allah akwai wanda kana ganin sa wallahi sai ka ji malam subhanallah kamar wani imani ne aka daɗa jisa maka malam akwai wani mutum yana nan a raye ba mutuwa yi ba malami ne limami ne a wata ƙasa a wani masallaci yake wanda uwa yana ba da labari yake cewa wato malamin nan tsoron Allah ne a zahiri Allah ya bashi wato idan ya zo masallaci sallah ranar juma'a yana tahowa kawai ana ganinsa mutane suna ga an taho da shi za a kawo shi masallaci zai zo ya mumbar ya hudu ba shikenan sai ga mutane kowa ya shiga hayyacinsa saboda mai ya bi Allah sai Allah ya sa mutane suka saurara masa yana hawa bari yana fara innal hamdalillah wallahi yana faɗa wannan malam mutane su fashe da kuka kawai kuka duk masallacin kowa sai da yake bakai riga yana ta kuka wato kafin ya gama yadda ka san mutane ga aljanna nan ana nuna musu a gabansu saboda wata wato wani taka da Allah ya ba wannan bawan Allah kana ganin sa ka san wannan mutumin Allah ne a gabansa kuna haɗa ido za ga wannan lalle bawan Allah ne to su ne waɗannan mutanen da ana kallon su za ka ga ana ambaton ubangiji wato ganin su kawai zai ƙara ma tunan ubangiji lalle wannan ya bi Allah bari mu bi Allah mu ma inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا سائر الأعمال فيها سفنا Allah yana da bayinsa bayi bayi yana da bayi sun saki wannan duniyar wallahi ba su aure ta ba suna jin tsoron fitina fitinar duniya bala'in da ke cikinta tashi hankali da damuwa da rudu da ke cikin wannan duniyar suka duba cikin wannan duniyar suka ga cewa lalle duniya ce wadda mutum bai taka tsantsan ba zai halaka a cikinta suka duba suka gani suka ce sun sake ta sun rabu da ita ja'aluha lujja wattakhadhu sa'iral a'mali fiha sufuna suka dauki wannan duniya yanda ka san wato wani ruwa ne wani kogi ne wanda sai an nemi wato jirgin ruwa da za a hau a ƙetare shi ma'ana sai ka yi takatsantsan za ka ƙetare ruwa to haka duniya ba a ƙetare ta sai an yi takatsantsan to wanda Allah ya taimake shi ya guji duniya malam ya huta ya ji daɗi waɗannan bayan Allah waliyai ɗin nan Allah ya faɗe su dan kada wani ya zo ya ce maka ga waliyi ga waliyi Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaquna ai su ne waɗanda suka yi imani in kana so ka san waye wali wanda suka yi imani wa kanu yattaquna kuma suna da takawa menene takawa tsoron Allah me tsoron Allah taka tsantsan Ali bin Abi Talib ya fasara takawa yake cewa kamar kai ne ka bi hanya wacce take mai kaya gaba daya kamashin fauka ardi shauki yahzaru ma yara kamar wanda zai zo yana tafiya a ƙasa wacce take akwai ƙayoyi yanzu an ce daga nan zuwa gida duk ƙaya ne yaya za ka yi da Allah ba ka ajiye kafa ka sai ka tabbatar wurin ba ƙaya don ka ta soke ka to wai haka bawan Allah mai takawa yake rayuwa duk abin da zai yi sai ya san in Allah ya bashi dama ya yi wannan abin ya yi in Allah bai bashi dama ba bai zai yi ba ba waɗanda suka rungumi duniya kawai komai halal ne ba wannan duniyar ai wannan duniyar ba ta da daɗi malam wannan duniyar ai babu sukuni a cikinta duk abin da kake tsammani mai daɗi ne wallahi bai da daɗi idan dukiya ce Allah zai iya baka dukiyar ya sa kuma kai kafa kowa tashi hankali ya baka dukiyar ya jarrabe ka da mugun hawan jini baka da kwanciyar hankali baka iya bacci sai da kwayoyi kai kasancewa akwai waɗanda ba sa iya bacci biloniyas ne amma sai sun yi kansu allura wallahi bacci ya zo masa haka fi sabilillahi wallahi ba zai zo ba sai dai ya dauki allura da kansa ya soka wa kansa allurar bacci shine in ya samu baccin awa biyu fa yana murna sai ya je gurin likitansa i am very happy wallahi two hours sai alhamdulillah you you are improving wallahi that's very good alaji awa biyu wani yayi baccin awa biyu yana murna wai kuma ana zuga shi is improving saboda wani yadda ya ga ranar na haka ke ganin dare baccin ma bai zo ba ga kuɗi kuma ga motoci ga dukiya ga kadarori Allah ya baka mulkin ya zo ya sa ka cikin bala'i a mulkin ka kasa samun natsuwa kowa baka yarda da shi ba akwai masu mulkin da wallahi ina gaya muku matansu in za su zo wajen sai sun yi sacin ɗinsu matakka ranar girkinta in za ta shigo ɗakin ka sai ka yi sacin ɗinta daga hannun kyajiya yana duba nan mu la ilaha illallah saboda ne kar ta zo masa da wani abin da za ta sa masa ya mutu su ci gadon kudin kuma da an yi alakar sai a ce a akwai wanda baya yadda barin in gaya muku akwai kai ina gaya muku labarin duniya nan ba ta da kyau kasancewa akwai miji da matan da saboda ya samu duniya ko mulki ba yanda za a yi bacci wuri ɗaya da wani mutum kowa ya shi matarsa da kan karewa matarsa ko to baya bacci da ita a guri daya ba zai yi ba idan yayi abin da zai yi da ita ta tafi ɗakin sa ta tafi ɗakin ta shi ma ya tafi ɗakin sa ya rufe kowa ya tafi saboda wai kar ya zo yana bacci ta kashe shi ko kar ya zo yana bacci ta fesa masa wani abu suna nan wa kasirun mahum ba su tarewa to malam me jin daɗin Allah ya baka abin da zai baka ya jarabe ka da shaidaniyar mata muguwa mara kirki malam wani dan waye zo yace matarsa yace yace subhanallah zagi zagi ta sashi a gaba ta zage shi yanda za ta zagi danta wallahi ka take zagin sa ce banzan bazara in ka sake mu sai na ci abu kazan ka wallahi sai shiru ba zai iya magana ba bata rasa ciwa bata rasa sha ba da motar hawa da komai ita kuma Allah ya taimake ta ta samu fulawa ta nike shi iya nika ko Allah ya taimake ka ya baka abin da kake son ya jarabe ka da wani da mara kirki mara kirki mara kirki kayi kayi ya mutu ya ki mutuwa ai wani yana ta addu'a na ce Allah sa ka mutu ka riga ni karka ci gado na wallahi duniya kenan Allah ya baka mulkin ya hada ka da yan adawa kullun kunnan kai yana jikin rediyo kana jin me yan adawa suke faɗa sai dai ka ji yan koran ka suna cewa ya excellency ran kai daidai an dan gano mu muna da matsala ta bangaren kaza yan adawa sun fara magana sai a ce a gyara haka suke mulkin mulkin su inda 'yan adawa suka yi magana a nan suke gyarawa akwai wata rana da muka je kai muka je wani asibiti a garin nan ziyara irin ziyara nan da muke zuwa ta marasa lafiya da sauran ƙungiyoyi suke zuwa muka je muka ga asibiti na abin ba a cewa komai muni ya isa ba gado ba katifa ba wane ne marasa lafiya suna kwanciya a kan siminti akwai gadon da na je na tarar da da kara ne da kara ake daura ruwa ina irin karfan nan da za a sa wa a sa a jikin a sa ruwa ana abin nan kara akwai wannan masu kwatan kokari itace na darbejiya aka dauko aka makala wannan da ido na gani a garin nan yaro ba yi da lafiya ga gado nan an jefa shi akan zanin uwarsa da kuma mi da kuma karfan gado muna gamawa yan uwa suka ce to ba zama muka wuce gidajen rediyo muka mayi musu waya suka zo suka gani sannan muka je gidajen rediyo muka hira da su aka saki bayanan kayya kayya yaya aka ya aka ya aka yi ai sai gashi shugaban asibitin nan ya fito maganar nan da aka zo aka faɗa ba haka bane ba daidai bane wannan abun kaza kaza kaza ba haka bane wallahi malam muna tafiya ana jin maganar washe gari duk wannan abubuwan sai aka je aka gyara su aka ɗebo ka cifu aka zuba inda ake duk inda muka yi magana muka ce kaza aka yi kaza ya zo ya faɗa ce aje a duba mana a gani muka tura wakilai suka ce wallahi malam mutanen sun gyara wannan abu malam mutane zalunci yayi yawa zalunci kun san cewa yanzu a ƙasar nan akwai asibitocin da gado in ka je za a ba wa mara lafiyan ka yi ka ba da cin hanci gadon asibiti wallahi ga gadajen nan ba mutane sai a ce they are occupied likita ya rubuta ma an yi komai a je a baka gado kafin a baka gadon sai a ce sai ka je ka ga wani sai ce wa alhaji kai wani abu a baka haka kai wani abu a baka kai wani abu ka ji dan Allah sai ka dauki wani abu ka bashi duk a kasar na ake dan me mutane suke wannan saboda duniya cuta zalunci yaudara ha'inci zamba cikin aminci cin amana duk ɗabi'unmu ne kuma duk muna yin wannan dan mai dan neman wannan duniyar dai wanda annabi ya ce ita wannan duniya sallallahu alaihi wasallam da wata aba ce da ta kai darajarta da ya kai matsayin fifiken sauro wallahi da Allah bai bawa kafiri makwarwar ruwa ɗaya ba ma ma'ana fiffiken sauro ma ya fi duniya matsayi a wajen Allah to waɗannan bayan Allah su ne masu takawa masu tsoron Allah ina waɗanda suke keɓance walittaka suka ce sai su sai yan ɗariƙa su ko duk wani wali ɗan ɗariƙa ku ne yanzu duk waliyan duniya nan an raba su ko ɗan ɗariƙar kaza ko ɗan ɗariƙar kaza ba ka taɓa jin an cewa ne wali ne ba ɗan ɗariƙa ba to ku kuma daga ina to gashi Allah ya faɗa allazina amanu wa kanu yattaquna masu imani masu takawa ba matsafa ba kaga mutum mugun matsafi wai wali ne mugun dan damfara wai wali ne mushriki wai wali ne kamar yadda aka sa wani mutum yana nan a uzu billahi da tito da gemusa da komai wai ya zo wai da shi da wani muridinsa sun shiga ruwa ana ana ana ana kai wanda akwai Allah ya sauke mana amma alhamdulillah wanda abun yake bayyana da an yi wazi mutane gani suke ba haka bane Allah yana tura asirin suna faɗa da kansu yace in na kira Allah kai ka kira sunan shehi sunan wali shine zaka ƙetare yazo yana yana kira sai kama kiran Allah aka ce ka kira sunan wali ba yake kira sunan wali wai da yake kiran sunan wali yake kira sunan Allah kawai sai ya nitse a ruwa aka ce to gashi ka je ya kira wali ka kira Allah kuma ka zo ka halaka da ka kira sunan wali shine zaka tsallake ruwan abin da ake gina mutane kenan wannan ai ba mamaki ba sun yi waka sun bada ba wannan ai ba wani abu ne ba ko bai to wai wadannan mutane wai sune waliyai akwai waliyan da a garin nan sallar juma'a ba sa yi amma wai waliyai ne ba a ganin su ba sa fita sallah an ce ya aka wai ai su wai tsabar walittakan su in sun zo da sun ji an kira sunan manzon Allah wai su ma suke yi wai shi wali ne wai wallahi saboda tsoron Allah saboda mutane suna da an kira ya rasulullah ana kiran manzon Allah sai faɗi ya suma saboda tsabar shokin san annabi to wannan kawai sai zauna gida baya ma zuwa juma'a akwai wanda baya sallar jami'i an yi magana cewa yau ai shi wali ne ya riga an dauke masa aiki suna nan waliyan da mabarnata ne amma wai su ne waliyai ko kun san cewa ana ma sai da walittakan akwai wanda wallahi kuɗi suka biya suka lale aka ba su walittakan duk ana ya kasan nan a yana ga babu dolo ba dolo dolo kasan dolo gaja maloho ko wanda zai ɗauki kuɗi ya bayar wai a sai masa wai walittaka ka ba da kuɗi kuma a ce kai wali ne ina ina jin in aka je inda ana neman wawa aka je kanka ai fatiya kai a kwana an kammala kawai ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun sune alladhina amanu wa kanu yattaquna masu imani masu takawa to sai Allah ya dada musu bishara ya ce lahumul bushra fil hayati dunya wadannan waliyai suna da bushara ai ko anan aka ce ma wani albishir sai ka ji sanyi ko ba haka bane ba kana cikin damuwa ka ce wa da albishir sai ka ji daɗi to Allah ya ce kuna da albishir lahumul bushra fil hayati dunya fil akhirah za mu yi bayanin me albishir din a nan duniya da kuma lahira la tabdila li kalimatillah babu fa canji dangane da kalmomin ubangiji la tabdila la taghayyira ba wanda ya sai canja kalmomin ubangiji tabaraka wa ta'ala yanda ya faɗa nan haka yake tsaf la tabdila li khalqillah ko li kalimatillah babu saba alkawari akan duk abin da ubangiji ya faɗa zalika huwa al-fawzul azim lalle wannan shine babban rabo waɗannan waliyan Allah sun samu rabo babba malamai sun yi sabani shin menene bisharar tunda ai kun ga abin a dunkule yake ko lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah suna da bishara a nan duniya suna da bishara a nan lahira akwai hadisi da ya zo kamar da imam ahmad ya ruwaito daga muawiya ya ce haddasan al'amash daga minhal ibn amr daga zadana daga albara bin azib ya ce mun fita tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallama wata rana mun je jana'izar wani mutum cikin mutanen madina sai muka je muka karasa zuwa ga kabari da muka je kabarin ba a gama tonan kabarin ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna ya gaji da tsayawa sai ya zauna a makabarta mu ma sai muka zauna a gefensa yace lokacin da muka zauna ka anna ala ru'usina tayr kai ka ce akwai tsuntsu akan kanmu da muka zauna kamar tsuntsu tsuntsaye aka sa akan mu kamar ya tsuntsu ba ma tsuntsu ba yanzu kaga na sa wannan abin akai na haka kaga ba zan yi motsi da yawa ba dan nayi motsi da yawa kaga ya fadi so idan mutum ya tsuntsu yana kansa yake nutsuwa yake wato in suna zaune da manzon Allah haka suke yi kansu ko motsawa baya yi saboda tsabar girmama annabi malam kaji yadda sahabban annabi suke girmama annabi wani kuma yazo yana zagin su yana cewa ba sa son annabi yace to haka muka zauna yace a hannun manzon Allah akwai wani itace yankutu fil ardi yana tattono irin mutum yana cikin damuwa tunda an mutuwa ne aka zo irin mutum ya dauki wani itace yana caccakawa haka yana tunani ko mutum ya dauki wani karfe yana caccakan wani abu ko ya dauki wani tsinke yana wasa da shi yana wani abu yana tunani kenan to muna kallon annabi yana wannan sai muka ga ya daga kansa sama sai muka ji yana cewa sa'idu billahi min azabil qabr yace kai jama'a ku nemi tsari daga ubangiji Allah ya tsare ku daga azabar kabari istaizu billahi min azabil qabr ku nemi ubangiji ya tsare ku daga azabar kabari istaizu billahi min azabil qabr ku nemi Allah fa ya tsare ku daga azabar wannan gidan wannan kabarin da ake tona za mu sa dan uwanmu manzo Allah ya ce innal abdal mu'mina kaga shi bawa mu'mini idan kana fi qita'in fi qita'in min min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah in duniyarsa ta yanke masa ya fuskanci lahira mala'iku za su sauka gare shi daga sama bidul wujuh ba su farin fuska wannan mu'minai kenan mumini in yazo zai mutu mala'iku za a saukan mai daga sama fuskar su fari sal wanda Allah ya ce ka anna ala wajuhihim shams kai ka ce rana ce a fuskar saboda haske ma hum kafanun min akfanil janna sun taho da likkafani daga cikin likkafanai na aljanna likkafani suka ɗauko daga gidan aljanna suka taho da shi wa hanutun min hanutil janna da turare daga turaren gidan aljanna hatta yajlisu minhu maddal basar manzo Allah ce wadannan mala'iku ba ɗaya ba ba biyu ba za su zo su zauna kusa da wannan mumini maddal basar iya ganin idansa gaba ɗaya su zai ta gani kula da wannan hadisin cewa yayi idan bawa rayuwarsa ta duniya ta ƙare zai fuskanci lahira ga abin da zai samu gare shi su za su fara zuwa sun ya ji malakul mauti sai kuma mala'ikan mutuwa ya zo alaihi salam hatta ya jilisa inda ra'asihi sai ya zauna daidai kan mutumin wani ba ba ɗauki ran ba tukunna yana kallo akwai lokacin da za ku ga mutum in zai mutu za ku ga ya kafe idansa wuri guda yake kallo ko ku ga yana duba can ya duba can ya duba can ya duba can ko ya zura wani wuri ido yana kallo kuma yana numfashi bai mutu ba to ba mamaki wannan abin yake gani amma bai isa ya bayani ba hatta yajlisu minhu maddal basar za su zauna ya gansu iya ganinsa sai mala'ikan mutuwa ya zo ya zauna a daidai kansa mala'ikan mutuwan nan zai ce ayyatuhan nasu tayyiba ya ke wannan rai mai albarka ya ke wannan rai mai tsarki shi sa na ce maka mumini haka annabi ce mumini ayyatuhan nasu tayyiba ya ke wannan rai mai tsarki ya ke wannan rai mai tsarki ukhruji ila magfiratin min Allah fita daga jikin wannan bawan Allah ki tafi wajen gafara ubangiji fita daga jikinsa ki tafi wajen gafara ubangiji wa ridwan kuma da yardar Allah lokacin da mala'ikan yake faɗa shi mamacin kafin ya mutu yana ji ya ji an ce ransa ya fita ya koma kan gafarar ubangiji da yardar ubangiji shine na gaya muku mumini kafin ya mutu ana gaya masa matsayinsa to amma matsalar in an baka labarin ko baraka da ba haka kuma in mutum fasiki ne ko fajiri ko kafiri shi ma sai ya ga tashi hankalin nan za Allah yake cewa sai ka garan mumini yana fita ta silu kama ta silu alqatratu min fi siqa sai ka garan nan yana fita yana zaruwa yana fita yana digewa yanda ka san ruwa yana diga daga bakin buta idan ka karkata buta ba ruwa yana tsiyaya ba yana fita yana diga yana fita yana diga haka zai dige kat kin raga bawa ran yana fita ba lokaci da yake fita ba yana tafiya yana tafiya wani lokacin ga gayan dogon numfashi kamar bai dawo ba sai ga ya dawo sai a ce a yana numfashi yana numfashi a shirin suke zarewa wani lokacin ga yana wata hamma ha a shirin ake fitarwa wani lokacin ka ji mutum ya wata irin gyatsa ko ka ga mutum ya wata irin miƙa ga ya miƙe sai ka ji kat kat ya miƙe gabafinsa yana miƙe sai slakin gabaɗi shi kenan an cire komai kenan haka annabi ya ce ran zai rinka fita ran yana fita sai mala'ikan ya karba yana karba manzo Allah ya ce ba zai bar ba zai bar ran nan a hannunsa ba daidai da kyafta ido yana karba sai shi ma ya miƙa wasu wasu wa zai mika waɗancan mala'ikun nan da suka zo da littafani daga gidan aljanna shi mala'ikan dama aikin su kullum ya cire yana cirewa sai ya mika waɗannan su kuma suna karba tun da mumini ne sai su shimfida littafanin aljanna ran ba gangan jikin ba ran sai su ne sai su sashi a cikin littafanin aljanna sai su ɗauko turare na gidan aljanna sai su feffesa wa wannan ran sai a fita da wannan rai sai su ɗauka rakiya shine aka ce ran mumini guda ɗaya mala'iku ba ɗaya ba ba biyu suke rakawa su tafi da wannan mazala ya ce babu turaren da ya fi wannan ran ƙanshi a duniya babu turaren da ya kashi ƙanshi gaba ɗaya fa yas'adu na biha su tafi da wannan ran sama wajen ubangiji kaji ko ashe Allah yana ina sama fayas'aduna biha su dauki wannan rai su tafi da shi sama za su ta bi ta wajen mala'iku dewa don kowace sama akwai mala'iku ko ina in sun je wata sama ta farko sai mala'ikun ciki sai su ce a ma hadihi ko ma hada ruhu tayyib wannan wani irin rai ne mai kanshi wannan ran waye wannan mai kanshi aka dauko a duniya sai a ce tab ai wannan ran wane wane dan wane kenan sai a faɗe shi da mafi kyawun sunansa da ake ambatarsa a duniya kowace sai kowace sama idan sun je sai su nemi a buɗe sai a buɗe ana budewa kanshin ran wannan bawan Allah sai ya buge mala'ikun sai su rinka cewa wani irin ba wannan bawan Allah ne wani irin bawan Allah ne wannan sai a ce ai wannan wani dan wani kenan cikin bayin Allah mu'minai da suka rayu akan imani har sai in an je sama ta bakwai annabi ya ce hatta yantan yi bihi ila ko yuntaha bihi ila as-sama'i sabi'a har sai an karisa an je sama ta bakwai Allah da kansa zai ce uktubu kitaba abdi fi illiyina ku rubuta wannan bawan na cikin al-illiyun wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum ku rubuta kuna gaba rubutawa wane wane ne dan wane gashi nan yana cin yan aljanna to ku rubuta sai ce a dawo da shi a dawo da wannan rai duniya Allahu akbar ku da ran inda kuka ciro shi sai a mai da shi annabi ya ce fatu'adu ruhuhu fi jasadihi sai a dawo masa da ransa a gangan jikinsa a wannan lokaci ne fayatiyahu malakani mala'iku guda biyu za su zo masa fayajlisanihi su zaunar da shi a cikin kabari fayaqulani lahu sai da shi man rabbuka waye ubangijinka fayaqulu rabbi allah zai ce ubangiji na shine allah fayaqulani lahu ma dinuka sai me addininka فيقول ديني الإسلام الدين نشين مسلمتي فيقولان له ما هذا الرجل الذي بؤث فيكم سيأتي وآية وأن متمن دعك تورو أتشنكو فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي أي من دان الله صلى الله عليه وسلم سيأتي وما عملك مي أيكنك سيأتي قرأت كتاب الله نايت كرنت لتاب الله كاجي كرنت كرنت قرآني كرنت كرنت قرآني a kabari ma za a tambaye ka kana karanta qur'ani ko ba ka yi qara'atu kitaballah fa amantu bika wa amantu bihi wa saddaqt nayi imani da littafin kuma nayi gaskata fa yunadi munadin fi sama sai mai kira ya kira a sama mai kira kawai za a kira waye wannan ba a sani ba sai ce an sadaka abdi fa afrishuhu min aljanna bawa na yayi gaskiya ku yi masa shimfida a gidan aljanna ya zama dan aljanna wa albisuhu min aljanna ku ba shi kaya irin na yan aljanna waftahu lahu baban ila aljanna ku bude masa kofa har zuwa gidan aljanna tun daga kabari fayatiyahu min rawhiha wa tibiha sai kanshinta gidan aljanna rahamar gidan aljanna da ƙanshin gidan aljanna da turaren gidan aljanna sai ya zo wannan bawa wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi annabi yace sai a buɗa masa kabarinsa iya ganin idansa wannan matsatsan kabarin da kuka kai shi ko wallahi idan mumini ne malam za a buɗa masa shi iya ganinsa wallahi ya fi gidansa na duniya wallahi ya fi unguwarsu shi kadai ya shakata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ce hu rajulun hasanul wajhi sai a turo masa wani mutum mai kyakkyawan fuska hasanul siyabi mai kyakkyawan tufa tayyibur rihi mai kanshin wato turare sai ya ce da shi abshir billazi yasurruka kai albishir ka faɗi duk abin da ya ainihin wato ya faranta ma duk abin da kake so هذا يومك الذي كنت توعد wannan shine ranar da aka yi maka alkawari za ka samu alheri a rayuwarka to wannan shine lahumul bushra fil hayati duniya wa fil akhirah waɗannan bayan Allah a duniya suna da albishir a duniya kuma a lahira suna da albishir fasikai kafirai munafukai su kuma akasin wannan ka juya shi kurin ce ka shiga uku mala'ika ya fizge ran mala'ikun azaba su karbi ran ka tafi da shi duk saman da aka je mala'iku sai su ji wari shi ma hadhihi ar-ruhul khabitha wace irin rai ne wannan mummunan rai marar daɗi sai ce wani kenan dan wani jikan wani bi akhbasi mafi munin suna za a kira shi da shi su tsitsinye masa albarka sannan a dawo da shi bayan an je gurin ubangiji an sajjala shi cikin yan wuta an rubuta shi cikin yan wuta sai kuma a dawo da shi a fara mai tambayoyi wai kana fahimta ta kowane mutum idan ya mutu kafin mala'ikun nan su tashe shi a damai da rai wannan ran sai an ɗauke shi an ɗauke shi sai a kai shi wurin ubangiji sai a sake dawo da ran wannan mutuwar da ya ɗin yana mutuwa kafin ku gama wanke shi ku yi masa kaza ku yi masa kaza ku yi masa kaza ai ran baya nan ko to yana yana yana nan Allah an tafi da shi za a je a yi wannan aikin sai an tsallake samman nan gabaki daya a kai shi saman bakwai wajen ubangiji Allah ya ce mala'iku ku rubuta sannan an dawo da shi kabari sannan kuma a dawo masa da ransa ana binne shi ne manzon Allah yake cewa kuna binne mutum za a dawo masa da ransa wallahi karanta kalman ku da kuka binne shi kuna cewa Allah ji kansa Allah ji kansa yana ji amma bai isa ya amsa ba shi ne faɗan adam ne ka gama duk abin da za ka gama su ɗauke ka su kai ka kabari su binne ka su taho su kyale ka ba wanda zai tsaya ya ce bari ya maka alfarma an kai ka da safe bari ya jira sai da yamma ya dan dauke ma kewa wallahi ba za su ma ba wallahi ƴaƴanka suna dawowa za su fara rikici akan kayanka akwai mutumin da ya mutu yana da manya-manyan kaya masu kyau rikici aka fara yi akan kayan sa yan uwan suka ce mu a bamu kayan nan shi daga yau yau ka ce kawai su a basu kalan su zo wani ya zo ya ɗebe aka rarraba musu suna murna kai kana kabari an kai ka tsirara yan uwanka suna raba kayanka motar kan nan da kake hawa wani so yake kana mutuwa ya karbe ta gidan kan nan wannan gidan da ka kashe kuɗi ka gina can ka gyara nan ka abin nan kayiwa kayiwa duk abin da kai kana gamawa za su ɗauke ka da ka mutu su zaro ka su ciro ka ba za a biyo ka da wannan gadon naka ba kayan kwalliya da kayan wuta da kayan kallo da kayan shakatawa da kayan mai ba abin da za a bi ka da shi tsirara za su kai ka wallahi daga kai sai aikinka haka annabi ya ce idan mutum ya mutu abu uku ne yake binsa da aikinsa da yan uwansa da dukiyarsa guda biyu za su dawo su bar ɗaya a tattare shi yan uwansa iyalansa za su dawo dukiyarsa ita ma za ta dawo a zo a kassama ta a rabe ta wasu cinye dukiyar su more aikinsa kuma za a bar masa shi mummunan da kyakkyawa me zai kubutar da shi aikinsa wannan fa ita ce duniyar da take hana kai sallar jam'i wannan ita ce duniyar da take hana ka ka sada zumunci take hana ka kai sadaka take hana ka kai azumin nafila take hana ka ka tashi da daddare kai sallah take hana ka ka zama mutumin kirki ka ce kai barna ce a gaban ka kai san zuciya ne a gaban kai duniya ce a gaban ka so kake ka tara ka tara ka tara ka tara ka tara ka tara ka tara ka tara ka tara amma baka tara kwanakin da zaka kashe ta ba baka kimtsa kuma amsar da zaka bayar akan abin da ka tara ba هذه هي الدنيا أقل من القليل وأشقها أقل من الدليل هكذا أدوكوك daga gidanka bene motarka mai tsadan nan wallahi wai baka da alfarmar da za a kwantar da kai a kujerar baya a ce bari aka ka a mota mai tsada a kori kura wallahi za su je baka a kori kura wadda ake daukan shanu sai kashi da tumaki sai kashi kuma ko wanke ta bara a yi idan za a dauke ka haka za a zo a dauke ka ba za a maka falasta ba a cikin kabarinka a sa maka AC a sa maka wuta yanzu ko baka kwana sai da inji wai wani wai in ba wuta wai baya iya bacci wai ba wuta a zaune na kwana akwai kwanan zaune a kabari wallahi tallahi za a iya yawa kwana ne a zaune a ta da inji ranar da inji ya ɓaci duk gidan sai ya zagi kowa yaya aka yi ba a gaya mai inji ya ɓaci ba ya gama shirya wa duniya amma bai shirya wa kabarinsa ba to ma gani za a bi ka kabari da janareton ka ne sauro daya mana iya bacci a daki sauro daya ayya akwai tsutsotsi ma da macizai da su za ka kwana wallahi tallahi a cikin kabarinka yanzu akan sauro ɗaya wani baya bacci sauro ɗaya yana cikin ɗaki wallahi bai iya bacci ba sai dai kwana a zaune sauro ɗaya ya gagare shi ya za ka yi da macizan cikin kabari haziyar duniya wannan ita ce duniyar da kaki ka tsaya ka gyara hanyar neman abincinka baka zuwa sallar jami'i baka zuwa kaza baka zuwa kaza duk to kaji lahumul bushra fil hayatid dunya wasu malaman suka ce albushra fil hayatid dunya kyakkyawan mafarki wasu suka ce mumini ko musulmi yana ganin kyakkyawan mafarki to wannan bushara ce wasu suka ce as-sana'ul hasan kyakkyawan yabo din nan da ake wa mutum duk inda ka je ana yaban alheri akan ka to albushra kenan a lahira kuma aljanna da sauran maganganu masu tarin yawa da malamai suka faɗa mala'iku suna yi mutum bishara inda maut kamar yadda imamu zuhuri ya faɗa da imamu qatada tanazzalu alaihimul mala'ika tatanazzalu alaihimul mala'ika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kaga alqur'ani ma yayi bayani ya karfafa wannan zance Abdullahi dan Abbas yace al-bushra fi dunya a wajen mutuwa ne mala'iku ne za su gaya maka karar inda zaka je a lahira fa za a ɗauki ranka a kai wajen ubangiji a yi mata bishara da yardar Allah imam al-hassan al-basri ya ce al-bushra fi duniya shine abin da za a rubuta maka a cikin littafinka cewa lalle kana cikin muminai wa bashir alladhina amanu wa amilus salihat ka samu lada mai tarin yawa wa abshiru bil janna allati kuntum tuwadun da maganganu masu tarin yawa su saboda yanayi na lokaci ana ta nuna mun lokaci yayi za mu dakata ana abin da muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya rangwanta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh